أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da rahamarsa da kuma ƙaddarawarsa ya ƙaddari haɗuwarmu a cikin wannan masallaci na sabuwar tifi a yau talata hudu ga watan rajab hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha shida ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ishirin da hudu miladiya a daidai wannan lokaci na bayan sallar asubahi domin ci gaba da karatu da muke gudanarwa a wannan littafi mai tarin albarka littafi mai suna la ilaha illallah muna roƙon ubangiji ta'ala mawallafin wannan littafin abu abdullah muhammad bin sa'id rislam allah maɗaukakin sarki ya sanya masa shi a mizaninsa na kyawawan ayyuka mu kuma Ubangiji ta'ala ya jagorance mu zuwa karanta daidai a cikin littafin ya kuma ba mu ikon fahimtar daidai ɗin da muka karanta muka fahimta ya sa karatun ya zama hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba a darasinmu da muka tsaya a wannan littafin na ƙarshe shine darasi na 24 cikin taimakon Allah maɗaukakin sarki. kuma mun zo ƙarshen shafi na arba'in da biyu ne muna kan sharuɗa na wannan kalma ta la'ilaha illallah sharuɗan da dole sai mutum ya same su kafin wannan kalma ta zamto samammiya gare su sai mutum ya tabbatar da su kafin ita wannan kalma ta la'ilaha illallah ta tabbata gare shi wanda sharaɗi na bakwai ɗin shine mala ya ce mana almahabbatu soyayya game da wannan kalma ta la ilaha illallah kamar yadda muka gabatar a baya dole ne ko kamar yadda malam ya gabatar dole ne sai ka zamto wannan kalma ta la ilaha illallah ka dora ka sabar wa zuciyarka ka dora ta akan soyayya game da wannan kalma ta la ilaha illallah bai ma tsaya akan kalmar kadai ba duk wani musulmi da kasan yana faɗin la ilaha illallah ko ya yarda da la ilaha illallah to wajibinka ne ka so shi ba dan shi shi din ba sai dan kasantuwarsa ta me musulmi masoyin wannan kalma ta la ilaha illallah Allah madaukakin sarki ya azurta mu da haka gabar da muka tsaya a ƙarshen shafin shine malam yake ce wa alamatu hubbil abdi rabbahu taqdimu mahabbihi alaman alamu da suke nuna cewar bawa yana son ubangijinsa shine yakan gabatar da abubuwan da Allah yake so akan shi abin da ransa yake so kana son kaza eh to kuma Allah baya son kaza din kaga an samu abun yayi biyu to sai ka gabatar da wanda Allah yake so akan wanda kai kake so to alama ce ta cewar kana son kalmar la ilaha illallah kenan kowa ya san kansa zaka iya tsintar kanka a yanayin da ga abu kaza ranka na so ga kaza ranka na so amma kuma Allah ba shi yake so ba ko kuma Allah ya fi son kaza akan wannan din da kake so sai ka ajiye wanda kake so sai ka dauki na Allah to alama ce na cewar bawa yana son ubangijinsa kuma yana son wannan kalma ta la ilaha illallah malai ce wa in khalafat hawahu koda wannan abubuwan da mutum yake so din ai ubangijinsa yake so ya saba wa sarransa to mutum yakan ajiye ne ya zabi na Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya bamu ikon tsaruwa akan wannan gurin wuri ne wanda musamman a wannan lokaci yake da matukar wahala sai wanda Allah ya taimaka sai wanda Allah ya taimaka in Allah ya taimake ka sai abin ya zama maka mai sauki da zaran ka ji kaza kana so ko yana burge ka ko kuma idan kai za ka samu kuɗi za ka samu wani matsayi da ka samu kaza a duniyance sai kuma ka ji an ce Allah baya so to yaya abun a nan me kuma sakar take kasantuwa da ka samu kuɗi eh za ka samu za ka samu matsayi za ka samu za ka ci gaba a duniyance za ka samu to amma kuma Allah baya so sai a nan kuma sai ta tabbata kana son Allah ko kuma kana son kuɗinka kana son Allah ko kana son abin da zai faru gare ka na mulkin abin da zai faru gare ka na ci gaba a duniyancen da zaran ka haƙura da abin da za ka samu ka zaɓi abin da Allah yake so to wannan alama ce na cewar kana son Ubangiji ta'ala amma da zaran ka ji kawai a'a ai in nai zan samu kuɗi kuma ko da Allah baya so to alamu ne na ba ka son Allah maɗaukakin sarki kaga akwai sarƙaƙiya musamman a wannan lokacin lokacin da dukiya ta zama abu ce mai tsada masu kuɗi riƙe kayan su suke ba sakewa suke ba kai kuma kana so ba su kuma sake ka samu ta yadda ka ba sai ka fito wancan layin ba to gashi kuma sai ka fito wancan layin yaya abun zai kasance kaga anan soyayyar Allah za ta sa ka haƙurar da zuciyarka ka neme ta ta hanyar da Allah madaukakin sarki yake so Allah madaukakin sarki ya datar da mu malam yace wa bughdu ma yubghidu rabbuhu da kuma kin abin da ubangijinsa yake ki alama ce ta bawa yana son Allah ya zamto yana kin duk abin da Allah madaukakin sarki yake ki shi ma abu ne mai yawan gaske abu kaza ka san Allah baya so yi to kai ma kawai sai ka ji ba ka so koda fa burgewa ne idan kai koda za a daga hannu a maka tafi koda za a jinjina maka a ce gaskiya wane yayi to amma kuma Allah baya so kai hakura ka haƙura kawai wa in mala ilaihi hawahu ko da zuciyar mutum ta karkata zuwa ga wannan abun zuciyarka ta karkata ka aikata ta karkata tana sha'awar aikatawa to amma kuma Allah yana kin abun ko ya haƙuri ka watsar da shi to alama ce na soyayyar Allah madaukakin sarki wa muwalatu man wala Allah wa rasulahu da kuma jibantar wanda ya jibanci Allah son wanda ya so Allah maɗaukakin sarki ka ji kawai wani e baya fa burge ka ba ka ma tare da shi kai akan abubuwansa tsarinsa bai maka ba amma kuma sai ka fahimci yana son Allah yana kiyaye addinin Allah to ka so shi ba dan kiyayyar da take tsakani ba ko dan rashin burge kan da yake ba ko dan ba kwa taron ba a'a dan yana son Allah maɗaukakin sarki kawai ajiye duk sauran abubuwan ka so shi dan son da yake yi wa addinin Allah ‘yan uwa Allah ya sa muna tare wannan ita ma sai an yi yaƙi da zuciya fa eh don wani za ka iya kallonsa ma kullum a tsarinsa kawai bai maka ba ha kawai sai ka ga bai maka ba amma kuma gashi yana son Allah yana kiyaye addinin Allah to ka ajiye waccar bai makan ba ka so shi dan me san Allah din da yake yi sai an yi yaƙi da zuciya ka so shi don son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake yi wa mu'adatu man adahu da kuma kin wanda yake Allah yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai dama kuma na daga ciki kamar yadda mai littafin hayatu sahaba ya kawo a ciki akwai wani headline da yake ce ta'awilu fi'lil muslim a musulunci akan yi tawilin aikin musulmi yake ce shi musulmi ba ka ƙin musulmi a zatinsa na musulmi ka ƙi shi shi a ƙashin kansa sai dai kakan ƙi aikinsa ne kakan ƙi aikinsa ne musulmi ne ɗan uwanka musulmi amma dai abin da yake aikatawa na ba daidai ba shi kake ƙi ba shi shi a ƙashin kansa ba ce da zaran kana ƙinsa don yana aiki kaza ne kawai yau sai ya ji ya bari akwai sauran ƙiyayya tsakaninka da shi dama a gangar jikinsa ba ka ƙinsa a ƙashin kansa ba ka ƙinsa wani aiki ne da yake yi kai ba ka son wannan aikin sai ka ƙi shi don shi kaga yau yana bari kuna haɗuwa za a rungumi juna an zama ‘yan uwan juna ƙiyayya dama babu ita shi dama ba ka ƙinsa aikin kake ƙi don haka idan mutum ya ƙi Allah ya ƙi manzonsa za ka ƙi wannan ƙin Allah da manzonsa da ya yi yana ajiyewa ya ji yanzu Allah da manzonsa kuma ya ji kawai soyayyar tana nan dama ba wai ta yi nisa ba ne ba dama ba wai babu ita bane ba akwai ta sai dai dama wani aiki yake kake kin aikin Allah ya datar da mu wannan gurin akwai bukatar taka tsantsan akai eh musulmi ya diga wani musulmi yana kin sa yana jin ma wani abu na ci gaban sa zai iya faruwa ya biyo ta wurin sa ya toshe masa ko kuma wani abu na cutarwa ya samu ta hannunsa ko a hada kai da shi a cutar da musulmi ba karamin hadari bane ba, ba. kadai inda aka yadda ka ƙi musulmi shine in ya ƙi Allah ya ƙi manzon Allah shi ma ba shi a ƙashin kansa ba aikin nasa za ka ƙi yana barin wannan abin da ya sa kake ƙinsa kuma kuna nan dama ‘yan uwan juna Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu sannan kuma daga cikin alamu na son Allah da bawa yake yi shine wattiba'u rasulihi sallallahu alaihi wasallam da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wattiba'u rasulihi da kuma bin manzonsa sallallahu alaihi wasallam wa qatifa'u atharihi da bibiyar gurbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daga cikin alamar bawa yana son Allah ya dinga bin manzon Allah yana bibiyar gurbin manzon Allah ya manzon Allah yayi kaza shi ma sai ya aikata ya manzon Allah ya aikata kaza ya aikata ya manzon Allah yayi kaza to wannan alama ce na bawa yana son ubangiji Allah ya sa muna tare zai bibiya ne ta wace hanya ko dai ta hanyar ya bude Qur'ani ya karanta ya bude hadisan manzon Allah ya ji ga yadda annabi yayin rayuwarsa yayi kaza a bangare kaza ga yadda yayi ko kuma ya tambaya in ba zai iya bude Qur'anin ko hadisin ya karanta ba ya manzon Allah ne yayi kaza ai manzon Allah akan kaza ga yadda yake yi shikenan sai mutun ya zama ya samu soyayyar Allah madaukakin sarki Allah ya azurta mu da haka malai ce wa qabulu hudahu da kuma karban shiriyarsa waɗannan na daga cikin alamu na son Allah madaukakin sarki na kuma son wannan kalma ta la ilaha illallah a didi kan nan gabar sai muka tsaya sai malai yace wa kullu hadhihi alamati kaga duk waɗannan alamomin da aka lissafa din nan wa kullu hadhihi alamat duk waɗannan alamomin shurutun fil mahabbati yace sharuda ne a cikin soyayya ta kalmar la ilaha illallah shurutun fil mahabba sharuda ne a cikin soyayyar kalmar la ilaha illallah domin la yutasawwaru wujudul mahabbati malai ce domin bayyuwa samuwar soyayya la yutasawwar baiwa ko bai surantuwa a zuciya ka hararo abun ka suranta soyayya ma'a adami shartin minha tare da rashin wani sharadi daga cikin sharudan ma'a adami shartin minha tare da rasa wani sharadi daga cikin sharudan nata yace baiwa a samu soyayya tare kuma da a ce ga wani sharadi daga cikin sharuda na la ilaha illallah kai kuma ka rasa shi dole ya zamto ka samu waɗannan alamun ko sharuɗan kafin samuwar soyayya ta tabbata. Ƙwala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila suratul furqan yace shin kana ganin wanda ko baka ga wanda ya riki san zuciyarsa a matsayin Allah ba ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu shin kana ganin ko baka ganin ko ban labarin wanda ya riki san zuciyarsa a matsayin Allahnsa a matsayin abin bauta afa anta takunu alaihi wakila shin kai zaka zamo mai kiyayewa ka zamo wakili a kansa Allah ya sa muna tare Muhammad Aliyu Sabuni cikin safwata tafasir yake ce afa anta takunu alaihi wakila ay hafizan tahfazuhu min ittiba'i hawahu duk wanda ya riki san zuciyarsa a matsayin abin bautarsa shin kai zaka zama wani mai tsarewa a kansa da zaka tsare shi daga bin san zuciyarsa yace ba zai taba yiwa ba ina ma'anar haka Allah ya ce ayi kaza shi kuma sai ji zuciyarsa kaza take so Allah ya ce a aikata kaza ji zuciyarsa kaza take so sabanin na Allah Allah ya ce a bar kaza ji aikata kazan kuma shi zuciyarsa take so wanda ya rike ai ya zama mai da zuciyarta ta ita ce Allah tasa tunda sun ci karo da na Allah a duk lokacin da aka ce ga na Allah ga na son zuciyarka sai ka bi na son zuciyarka to fa ka dauki son zuciyar a matsayin ita ce abin bautar taka ce to wanda ya dauki wannan zaka iya zama mai tsare shi daga bin son zuciyarsa ne ai abin aiki ne ja ban san ko muna tare ba ya fa sani ba bai sani ba ya ji ba wai bai ji ba an karanta masa fa ba wai ba a karanta masa ba wata kilma ya karanta da kansa cewar haka Allah yake so a yi shi kuma ya ji a'a ga yadda zai to kai kuma waye kai saka tankwara shi na'am kafi Allah a wurinsa ne tunda ya ji ya ajiye Allah son zuciyar nasa ya fi masa Allah to kai fa ka zamo wai sai ka tankwara shi fa ka dora kanka aiki shiriya kyauta ce daga Allah madaukakin sarki dan haka idan kaga kawai ga kaza Allah yake so kuma ranka yana so yayi sai ka ji ka iya dannan zuciyarka to ka gode wa Allah kyauta ce ta musamman Allah ya maka wani duk girman abu duk hadarin da aka ce akwai a ciki na aikatawa in ya aikata wallahi sai ya aikata saboda ya riƙi son zuciyar tasa a matsayin ita ce Allahn tasa Allah ya ba mu ikon kiyayewa wa qala ta'ala har ila yau Allah madaukakin sarki yace afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu haga kama da na saman ko nan kuma a cikin suratul jasiya yace shin ka ban labari ko baka ganin wanda ya riƙi son zuciyarsa a matsayin abin bautarsa wa adallahu Allahu ala ilmin kuma Allah ya batar da shi akan sani ala ilmin akan sani wa khatama ala sam'ihi kuma Allah ya rufe jinsa wa qalbihi da zuciyarsa wa ja'ala ala basarihi ghishawa kuma Allah ya sanya yana akan idansa faman yahdihi min ba'dillah to waye zai shirye da shi kuma bayan Allah akwai Allah ya batar da shi akan sanin cewa dama fataccen ne ba zai gyaru ba sannan kuma Allah ya sanya rufi akan jinsa in an yi magana ba zai ji ba in kana faɗa ma watakil in kun kai ku goma su yafi kowa ji saboda Allah ya masa ji mai kyau sannan kuma wa qalbihi zuciyarsa an sa rufi an rufe ta yana ji yana fahimta ya gane amma fahimta ba ta ayi aiki ba ji ba na aji a ɗauka a kiyaye ba sannan an sanya yana akan idan komai nuna masa da za ka yi ya gani fa amma ba zai ɗauka ba ya gani ba zai ɗauka ba shi to waye kuma zai shirar da shi bayan Allah akwai wani wanda yake da ikon ya ji wannan sai ya tankwara shi yayi ki baka da wannan ikon Allah ya azurta mu da shari'a mala yace fa kullu man abada ma'a Allah ghayrahu duk wanda ya bauta wa wani Allah tare da Allah fa kullu man abada ma'allahi ghayrah duk wanda ya bauta wani Allah tare da Allah fa huwa fil haqiqati abdul li hawahu to a haƙiƙa bisa tabbas a tabbace wannan bawa ne na san zuciyarsa bawa ne na san zuciyarsa kaga yana bauta san zuciyar ta kenan bal ba ma haka ba kullu ma usiya Allah bihi min adh-dhunubi mala ce duk abin da aka saba wa Allah da shi na zunubai kullu ma usiya Allah bihi min adh-dhunubi duk abin da aka saba wa Allah da shi wannan abin na zunubai fa sababuhu to sababin sa dalilin da ya ja wannan shine taqdimul abdi hawahu gabatarwan bawa game da son zuciyarsa ala awamirillahi wa nawahihi akan umarce-umarcen Allah da hana-hanan Allah ya ce wannan shine dalili kawai duk wani zunubi da za a saba wa Allah da shi ka hararo kowane iri mala ya ce to sababin wannan fa shine bawa ne da yake gabatar da son zuciyarsa akan umarnin Allah akan kuma hannun Allah madaukakin sarki ko a tsakanin mutane ne wancan ya ce gashi kai kaza wancan kuma ya ce ka bari to wanda ka fi gabatar da son safa shi kake aikata nasa haka abin yake Mr. A ya ce kaza da ai B kuma yace a a kaza da ai to wannan lokacin wanda ka fi so ka fi jin tsoro shi zaka gabatar da nasa ne ka bar na wanda san sa yake ƙasa ko tsoron sa yake ƙasa da na wancan din to wannan yace shine dalilin kawai mutum ya zabi san zuciyarsa ne ya gabatar da ita akan abin da Allah yayi umarni akan abin da Allah yayi hani Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ba mu ikon gyarawa wa qala ta'ala har ila yau Allah madaukakin sarki yace la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba za ka sami mutanen da suka yi imani da Allah da ranar karshe ba in dai mutanen da suke imani da Allah ne suke imani da ranar karshe yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu suna kuma kaunar wanda yake saba wa Allah da manzonsa yace ba za ka samu wannan ba za ka samu wannan mutanen ba wani shi aikin sabo ya rika sannan kuma kaga soyayya sun dora masa a babu wannan Allah ya sa muna tare irin soyayyar ta baya da muka yi magana akan wannan abin nasa na saban Allah kaga wanda yayi imani da Allah yayi imani da ranar karshe kuma yana son mutum akan wannan aikin nasa na saban Allah a'a ko da yanzu sun riko hannu a matsayin abokai sun jero suna tafiya suna tahowa sai ji ne yanzu barin ratsa ya shiga gidan nan da ake wani aiki na sabon Allah zai ji a'a ba zai so shi akan wannan aikin ba zai ji a'a karkace in ya ji ba zai hannu ba zai ji to je ka kai daya Allah ya sa muna tare jama'a muna tare kuwa kawace da kawa eh kawace akwai shakuwa akwai amintaka sun fito tare e ko ta zo mata e yaya shirya mu tafi akwai bikin wata yau an hada night an hada kaza an hada kaza dama akwai irin tsinannin da su kawai sukan gina guri su bada shi dan ayi wannan shashancin ba san ko akwai ba ina ganin gine ba mu da irin su amma an kaje birane akwai wanda shi kawai dukiyar da Allah ya masa wuta yake nema da dukiyarsa kawai zai gina gurin da a zo a tare ne a saba wa Allah a bashi kuɗi shi kenan kowa ya abin da zai ya tafi alama ce ta dukiyar ba mai albarka ba ce ba dukiyar ba mai albarka ba ce ba to sai ta zo an gayyaci kaza ko bikin wace a wurin zo mu tafi ta ji a'a ai babu kyau soyayyar ba ta nan tana nan a matsayinta na kawa a'a ba zan je ba in zo mu tafi to je kike daya kaga bata so ta akan wannan aikin ba ta tafi ita kadai ta je ke za a fi kaza za a yi kaza a'a ai Allah baya son kaza da kaza din ke in kin zaba aikata je ki aikata kin kaga a lokacin me la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasula tunda sabon Allah ake je ki in ta dawo ta ci gaba da nusar da ita in ta ki karba daga ƙarshe me dama kashin awakai aka haife su sai ta ji tun da ba za ki iya barin wannan aikin ba fa wanda ki nemi wata kawar da kawai ba za ku na samun saɓani ba duk lokacin da kika gayyace ta da ta amsa miki kuje ni kan wannan aikin ba sai na aikata shi ba zan rayu kuma zan yi rayuwa mai daɗi ba a nan jin daɗin yake ba kawai ana suranta muku ne kuna ga kamar a nan cinyewa take a nan jin daɗi yake Allah ya datar da mu don haka in dai mutum mai imani na gaske ne da Allah kuma da ranar ƙarshe to baya taba son wani akan mummunan aikin da yake kai ban san ko muna tare ba kaga wannan abin da aka faɗa to wani na nan kawai in dai akan wane ne to shi komai zai iya aikata na zunubi in dai akan wane ne in dai akan wane ne shi dai yana son wanan in dai akan sa ne to zai kaza zai kaza zai kaza Allah ya tsare mu daga irin wannan soyayya ba alama ce ta mai imani da Allah da ranar ƙarshe ba Ubangiji ta'ala ce walau kanu aba'ahum ko da sun kasance iyayensu ne walau kanu aba'ahum to kuma mun bada misali da kawa gashi qur'ani yace kuma koda iyaye ne ha kaga shi yafi cancanta ma kenan aboki ko kawa ita fiye suka fi cancantan ka watsar da su akan me saban Allah ka ki nuna musu soyayya akan me saban Allah tunda an ce koda mahaifinka ne ko mahaifiyarka za a je a yi aikin sabo ka ce a'a ka yi iya ƙoƙarin hikimarka na daujewa kar a yi aikin sabon da kai ko da iyaye ne to ina kuma wani aboki haɗuwar layi ina wata kawa haɗuwar layi ba dangin iya ba na baba don an rabe a ranar a kan ƙin aikin sabo me zai cinye ka me zai rage ka kana fitowa sai a ga a ranar ka rame don ka ƙibin abokinka aikata sabo sai a ga kin rame don kin ƙibinta akan aikata sabo sai Allah ya kibiya maka bukata ko ya kibiya miki bukata don kin kibin kawarki akan sabo ko don ka kibin abokinka akan aikin sabo rashin yaƙini ne da ubangiji shi da ya saba wa Allah ma ya samu biyan bukata ballantana kai da ka bi Allah Allah madaukakin sarki ya nusar da mu don haka ko da iyaye ne a je a aikata a'a eh babana ne yanzu ya auren ya ce ga wani gidan wani tsinanne can da yake so Allah ya ci gaba da tsine masa akan dukiyarsa ya bashi haya ya zo a yi aikin sabo baba kuma shi ma ya bashi dukiyarsa a zo a yi aikin sabo ka dauje kawai a'a baba kaza kaza kaza tunda mahaifi ne ba za ka mai kakkausan lafazi ba amma yi kokarin ka dauje a tafi kana jin takaicin Allah ya sa baba ya gane wannan ba daidai bane ya bari ballantana koyin aboki ne fito ka gaya masa bulu-bulu karara a fili cewar ai aikin sabon Allah ne in an saba Allah a wannan bikin fa ba zai albarka ba in ya ji sai an yi ka ce Allah ya tsare inna ta gaida asha ba shikenan ba Allah raka taki gona kawai aje ayi baran-baran in aboki ne akan sabon Allah ne ran da ya gane ya ce gaskiya ka gaya masa sai a rungumi juna dama halaka nake guje masa Allah ya dacar da mu aw abna'ahum ko kuma ƴaƴansu inji ubangiji ta'ala ba za ka samu masu imani da Allah da ranar ƙarshe suna son wanda ya ƙi Allah da manzonsa ya saba wa Allah da manzonsa ba ko da ‘ya'yansu ne, au ikhwanahum ko ‘yan uwansu, au ashiratahum ko kuma danginsu, ko kuma danginsu. Abun na da faɗi kowa sai hararo, wani kowa da irin jaraba da ake masa. Allah baya so eto kuma ‘ya'yansa suna so, za su iya yin kuka a kai. za su iya yin kuka saboda suna so shi kuma baban baya so sai ya ji tausayin kar ‘ya'yansa su yi kuka bari ya zo ya bi yaya ya gabatar da soyayyar ‘ya'ya a kan me soyayyar Allah maɗaukakin sarki soyayyar Allah maɗaukakin sarki akwai wanda a idansa zai gani ‘yarsa ce e ta yi shigar shi ba ta masa ba bai kamace ta ba amma dai kuma ransa baya so amma in ya hana da ita da uwar ‘yar za a samu matsala wace irin matsala kuma bayan ga Allah ne kuma a gabansu to nan sai a gane cewa yanzu kana tsoron bata musu rai ka saba wa Allah ko kuma zaka cije ka bata musu rai ka faranta wa Allah anan za a gane kana son Allah ne ko kuma su kake so ai lalacewar mata yawa ai da dan sauki sauki a ce mata ce amma da da kai ka haifa ya da kai ka haifa kuma kana tsoron cewa ba daidai bane kaza kana tsoron kai wa danka ko yarka fada kaga inda aka samu kai mu ce to alamun tashin kiyaman ya zo sai kowa ya shiga taitayinsa alama ce daga cikin alamun tashin alkiyama iyaye za su zama su suke bin yaya ɗanka zai kuskure ba za ka iya masa gyara ba ko don son da kake masa kan ransa ya bashi ko kuma tsoronsa ma kake ji kar ka yi hauka da masifa alama ce daga cikin alamun tashin alkiyama Allah ya ba mu ikon farga akan haka kuma daga cikin alamun cewar mutum zai tafi cikin matsala kenan zai tafi lahira cikin matsala saboda mai shi ya kiyaye Allah ya kiyaye salloli ya kiyaye kaza ya kiyaye kaza amma kuma ƴaƴan haka suke so ya ji kuma ya bi su kar ya bata musu rai sai kuma je a tuhume shi da kiwon da aka bashi ba haka manzon Allah yake ba kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi sai kuma yaje ga salloli ga kaza ga kuma tuhumar an bashi kiwo ya ji tsoron kiwon ya ji tsoron kiwon Allah ya ba mu ikon gyarawa mala yace suratul mujadila suratul mujadila ci ba aya ta 22 sai yace fa wasafa Allahu subhanahu wa ta'ala ibadahu almu'minin sai Allah madaukakin sarki ya siffanta bayansa mu'minai bi annahum ashaddu hubban lillah cewar su bayansa mu'minai sun fi tsananin soyayya ga Allah bimaza wasafa Allahu ibada bi annahum ashaddu hubban lillah cewar sun fi tsananin soyayya ga Allah wa annahum yuhibbuhum wa yuhibbuna kuma su bayin Allah muminai suna son Allah Allah yana son su yuhibbuhum Allah na son su wa yuhibbunahu su ma kuma suna son Allah jama'a mu kalli gaban nan fa da dan uwanka dan adam da aka gane in dai kana son mutum to kakan yi kokarin son ma abin da yake so abin da yake so shi yasa wata rana muna nasiha da a islamiya wa ƴan mata nake ce yanzu fa ba a babu ma soyayya ma a duniya ni da ta rage na ga saura kamar ya ce babu dukar ya ce iya guda ɗaya ce ita ma kuma ɗan kaɗan ne ta ɗauka a cikin ɗari ta ebi talatin soyayyar iyaye zuwa ga 'ya'yansu amma ni yanzu ni yanzu ne ban san mutum da ɗaya da na sani yake son iyayensa ba ban san wata budurwa da take son saurayinta ba ban san wani saurayi da yake son budurwarsa ba kowa ya ce ko ku kuma har gobe fa ban canja ba saboda ban samu bayanai da ya kankare akan hakan ba na daga cikin alamar kana son mutum abin da yake so ma kakan so shi abin da yake ki kakan ki shi haka abin yake ina soyayya take kana son mahaifin naka yace gabar da ai sai ka je gaskiya baba fa akwai soyayya ina take ƙarya ce ai kana son mahaifinka ya ce yanzu kai ku zo ku zo tashe kowa ya tsalle ya taɓo sama da ka ji kawai ka dinga tsalle ne ka taɓo sama saboda wanda kake so ne yake ka taɓo ba so hana ganin laifi ba to ina take nawa aka yi yanzu mahaifin zai ce kaza yake so a yi 'ya'yansu ji a'a ina soyayya take my sweetheart my darling my husband my waye sai ta ce kaza sai ce a'a a bar shi yaya ina sweetheart din take ina darling din take ina my husband ina kaza take za a yi kaza ce mata a'a da ta hannu ne a nan ma alama ce ta da a gane akwai soyayyar ai alama ce ta za a gane soyayyar musamman ka ce akan biki ne ta ce yayarta da suke uwa ɗaya uba ɗaya ko hasana da usaina suka fito tare kaga kusancin nan sai ta ce yau ɗaurin auren ta yace a ba za ki je ba sai mu ga why is the sweetheart ina dalin din yake a lokacin da ya gane ba wani sweetheart ba wani dalin ba haka bane ba ko za a haƙura rai da ya to wanda kake so kana haƙura da ɓacin rai ne ai babu wannan na ce wallahi duk an neme ta iyaye ne kawai suke wa ‘ya'ya har yau soyayya soyayya su kuma ta zurfafa sai ya koma kiyayya uwa ce kawai da aka ga tana son ɗanta so na gaske abin damuwa ya shige shi ta shiga damuwa ta hana idanta bacci ma shi lokacin da damuwar kuma ba ta hana shi bacci ba ya zo yana bacci amma tana shiga cikin damuwar damuwar da ya shiga san ko muna tare ba yau in dalili zai Allah ya kiyaye a ce an kama ka an ɗaure an rufe a station ko a gidan fursuna ka samu damar yin bacci a can sai mahaifiyarka a nan gida ta kasa bacci matar ka koye ta makara masallar asuba tana ta baccinta ƴaƴanka su rufe kofa su yi baccinsu wallahi iyaye ne kaɗai masu wannan soyayyar amma duk da haka ko ne kaga kawai tsabar shi kawai wuta ce a gabansa suna nan a cikin waɗanda za su ce mar a yi gabar kuma ya ji a'a kaza suke so ya ji yana da nasa zaɓin ran eh Allah ya hore masa kaza ji kawai shi dai ji dadi da shi da kaza da kaza iyayen fa su yanzu sun sun tsufa ba sun ji dadi ba kai Allah ya kiyaye hadarin babba ne don haka alama ce ta son Allah gabawa Allah ya azurta mu da haka sannan kuma wa annahum la yuwadduna man hadda Allah wa rasula kuma Allah ya siffanta bayansa muminai da cewar ba sa kaunar wanda yake saba wa Allah da manzonsa walau kanu aqrab qaribin koda masu saba wa Allah sun kasance mafiya kusancin kusa da su mala ce wa min haza daga wannan maganar ne ko daga wannan ayar yukhadhu ake iya dauko ko ake gano cewar annahu la yuwaddul muhaddina ba mai kaunar masu saba wa Allah masu kangare wa Allah illa man huwa minhum fi dini sai wanda yake tare da su a cikin addini illa man huwa minhum fi dini sai dai wanda yake tare da su a cikin addini bal huwa min al mulhidin ba ma haka ba shi ma yana daga cikin kangararrun masu saba wa Allah din mala yace ba da kai ya faɗa ba kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum duk wanda ya jibance su ya nuna musu soyayya daga cikin ku to shi ma yana daga cikin su fa innahu minhum shi ma na daga cikin su inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin lalle Allah baya san mutanen da suke azzalimai kaje ka duba suratul maida aya ta 51 Allah ya sa muna tare abun a fili yake ba a fili yake eh ni ai ba wai dan ina son fatin bane kawai dan je bikin kawata ce kuma ni ce babbar kawar ta ƙarya ne ke ma kina so ni kawai abun a fili yake ni ba wallahi kallon dan ban nan baya burge ni amma dan abokina ne kawai shi abokina na bi wallahi aboki da ƙarya ne kana so in baka so wallahi ba zai ji aka ba ai dan kaza kaza kaza aje ai kaza ne a a wallahi kana so kana so in baka so bai isa ya jaka ba wa an أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كربو دقى أنس أم مالك أمن شن الله يتبت قريشي يشي أنس أم مالك يتي ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أبو بوا قداء أكو دك وان سك كسنشي تاردشي لبيئو أكو دك وان دباوا يسأ سنة تاردشي تو ياسا متنطن إيماني دسو an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma Allah da manzonsa su zamto su suka fi soyayya gare shi akan duk wanda ba su ba sannan kuma wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah ya so mutum ba komai yasa yake son mutum ba sai domin Allah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kuma ya kiya koma cikin kafirci ba'da iz anqadhahu Allah bayan Allah ya tsamar da shi daga kafircin kama yakrahu an yuqzafa fi nar kamar yadda yake kin a jefa shi a wuta saboda maganar annabi ce na gaba ce mun katse ta ba Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ubangiji ta'ala ya sa karatun da muke zama hujja ne gare mu ba hujja akan mu ba akwai matsala eh wannan ma nace saboda hadisin annabi ne daga san dauko shi inda aka ta ba za mu maimaita shi insha Allah eh wannan hadisin ba a kansa za mu tashi in Allah ya amince yau shi ne darasi na 25 da taimakon Allah in Allah ya kai mu zai zama darasi na 26 akwai matsala سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم